الحمد لله الذي استفى لمحبته الأخيار فصرف قلوبهم إلى طاعته ومرداته آناء الليل وأطراف النهار نحمده سبحانه ونشكره شكر الشاكرين شكر الشاكرين الأبرار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصار ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى جميع أصحابه الأخيار ومن سار على نهجهم ما أظلم الليل وأضاء النهار واقتفى أثرهم إلى يوم القرار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله غاية المسلم في هذه الحياة أن يرضى الله عنه ويحبه ولأجل الوصول إلى هذه الغاية السامية لا بد أن يتعرف المسلم على الدين على الذين يحبهم الله تعالى ويعمل بعملهم ويتخلق بأخلاقهم حتى يتشرف فيكون واحدا منهم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى, إلى حبك وحديثنا عن أناس يحبهم الله تعالى ويحب عملهم وأخلاقهم وخسالهم ومن ذلك يحب المحسنين قال تعالى إن الله يحب المحسنين وقال سبحانه إن الله لا يضيء أجر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب الإحسان وقال أيضا ويحب الله المتقين قال تعالى إن الله يحب المتقين وإذا أحبهم أدخلهم جنته وأنالهم كرامته ويحب المتوكلين قال سبحانه إن الله يحب المتوكلين والمتوكل على الله له الكرامة في الدنيا ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وله النعيم المقيم في الآخرة وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ويحب الله الصابرين قال تعالى والله يحب الصابرين وهم الذين يصبرون على العبادات ويصبرون عن المعاصي والشهوات ويصبرون على المصائب والنكبات إنما يوفى, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويحب الله المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون على نهجه ولا يبتدعون في الدين ويحب المقسطين قال تعالى إن الله يحب المقسطين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا هم الذين يحكمون بين الناس والمقسطون بالحق والعدل ويحب التوابين والمتطهرين قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهم الذين يحرصون على النظافة لأنها من الإيمان ويحب الله المتقرب إليه بالفرائد والنوافل جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ويحب الكرماء والجودة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجو يحب الجودة ويحب التقي الغني الخفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأبد التقي الغني والمراد بالغني غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرق ولكن الغنى غنى النفس أيها المسلمون إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب الحيي العفيف المتعفف رواه البيهقي وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا ويحب الله من يحب لقاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه رواه البخاري قالت عائشة رضي الله عنها إنا لنكره الموت فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه رواه البخاري ويحب الله من يحب في الله قال الله تعالى في الحديث القدسي حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتباذلين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابون في الله على منابر من نور يغفطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء عباد الله ويحب الله الرجل السمح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب السمح البيع سمح الشراء سمح القضاء ويحب الله قائل آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله ويحب الله صاحب الخصال الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جواركم والمؤمن القوي أحب إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير رواه مسلم وأحب العباد إلى الله نافع لعياله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله أنفعهم أنفعهم لعياله أنه ينفع لعياله والمقصود بعبارة أهله وأولاده بوقايتهم من النار وتعليمهم الدين وتنشئتهم عليه ومتابعتهم على الالتزام به ويؤدي إليهم ما عليه من حقوق وواجبات من نفقة وغيرها وأحب الناس إلى الله أنفعهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب العباد إلى الله أحسنهم خلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا عباد الله هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محروما مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم اعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيدنا بالحق وأيدنا الحق يا رب العالمين اللهم أسبغ علينا نعمتك وأيدنا بنور حكمتك وسددنا بتوفيقك وحفظنا بعين رعايتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية غombe خاصة وعلى نيجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mun shirya hudu ba ta ruwan sama sai muka ga garin ya washe da muka ce bari mu dauki mutane sai yadda hali da mun shirya shafi daya saboda muna tsoron kada ruwa ya zo ya jika mutane so hudubar mu abinda take magana shine mutanen da Allah ya fi so abinda za ka yi kokari shine ka yi kokari ka saka kanka cikin waɗanda Allah ya fi so domin Allah yana son ka duk wannan wahalar da ake sha ta in ka mutu ka huta don haka kowa ya kokari ya saka kansa cikin waɗanda Allah ya fi so kada ka kai kanka cikin waɗanda Allah yake gaba da su wala Allah kuma wata hudubar ta zo maka da mutanen da Allah ya fi ki ka nemi tsari daga wannan wannan ita ce taken hudubar shine mutanen da Allah ya fi son su a duniya da lahira Allah ka sa mu cikinsu wariya ta tabbata ga Allah wanda ya zaɓi wasu zaɓaɓɓun bayi ya ce yana son su ya sarrafa zukatansu zuwa ga yi Allah ɗa'a da yardar Allah tabaraka wa ta'ala cikin dare da rana suna godiya ma Allah suna aiki mashi Allah yana bibiyarsu da soyayyarsu muna gode masa tsarki ya tabbata gare shi muna yi masa godiya godiya ta waɗanda suke masu gode masa masu biyayya gare shi muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda shi ke juyar da zukata da idanuwa gaba ɗaya muna shaidawa lalle annai muhammad bawansa ne kuma mandansa ne zaɓaɓɓensa kuma zaɓin ba zaɓaɓɓu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da alayensa tsarkakakku waɗanda suka fi kowa tsarki tare da sahabbansa waɗanda suke zaɓaɓɓu da kuma dukkan waɗanda suka bi tsarinsa wato matuƙar wuni da dare wannan suka koyi tare da waɗannan bayan Allah har zuwa ranar tabbatuwa tsira da amincin Allah ya tabbata gare su bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku ji tsoron wani wuni da za a mayar da ku zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala sanan Allah zai cika ma kowace rai abin da ta aikata ba tare da an zalunce ta ba bayan haka ya ku bayan Allah matukar shi mutum musulmi gayarsa da ƙarshensa da matukar ƙololuwar burinsa shine Allah ya yarda da shi ya kuma so shi wannan da wannan hanya ɗin ce kaɗai yake iya samun cin nasara don kaiwa ga irin wannan hali na wannan wannan matuƙa da ta kai matuƙa wajen ɗaukaka Allah ya so ka yarda da kai to babu makawa mutum musulmi ya sani da suwane ne ya kamata ya koyi suwaye kuma ya kamata ya ɗabi'antu da ɗabi'arsu suwane ne ya kamata ya aiki irin nasu suwaye ne ya kamata ɗabi'arsu ta tabbata cikin ɗabi'unsa har lokacin da zai zamanto mai girma mai daraja cikin ɗaya daga cikin irin waɗancan bayan Allah ya kasance daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ina roƙonka soyayyarka a kai da kuma ina son ka sanya mun son wadda duk kake so ya Allah sannan ka sanya mun son aikin da zai kusanta ni zuwa ga soyayyarka ya Allah wannan yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maganar mu a yau shine zamu yi magana akan mutanen da Allah ya fi son su a cikin al'umma kuma yake son aikin su kuma yake son ɗabi'un su yake son hali irin nasu dan haka mu ya rige maka kai musulmi ka zamanto da irinsu ka zamanto da hali irin nasu ka zamanto da aiki irin nasu ka ɗabi'antu da ɗabi'unsu domin Allah tabaraka wa ta'ala ya soka Allah yana son masu kyautatawa yawa daga cikinmu ba su kyautatawa ko an kyautata musu ba su kyautatawa burinsu shine su bata burinsu shine su yi batal wannan ba ɗabi'a ba ce ta waɗanda Allah yake so Allah yana son mutanen da suke kyautatawa ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa lalle Allah yana son masu kyautatawa Allah tsarki ya tabbata gare shi yana cewa lalle ni Allah ba zan tozarta ladan waɗanda suka kyautata ba manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah mai kyautawa ne kuma yana son kyautawa don haka Allah mai kyautawa ne yana son kyautawa ka zamanto mai kyautawa sai Allah tabaraka wata'ala ya soka Allah yana son masu takawa ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa Allah yana son masu tsoronsa kada ka zamanto baka jin tsoron Allah kana keta dokokin ubangiji yadda kaga dama kana yin abin da kaga dama so Allah baya son waɗanda suke aikata abin da suka ga dama Allah yana son mutanen da suke jin tsoron Allah idan ya so su sai ya shigar da su aljannasa sannan ya sama musu karama da mutunci da girmamawa ubangiji tabaraka wata'ala yana son masu tawakkuli da dogaro gare shi ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa lalle Allah yana son masu tawakkuli masu dogaro gare shi masu dogaro zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ba masu canfi da tsafi waɗanda duk abin da ya same su sai sun ɗora ma wani su ba su yadda akwai ƙaddara daga wajen ubangiji suna da camfi suna da bokaye suna da wasu abubuwa munana allah yana son masu dogaro zuwa gare shi waɗanda duk suka dogara zuwa gare shi suna da karama da mutunci da girmamawa a wannan duniya ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa wanda ya dogara ga allah na isan masa daga kowane irin abu yana da ni'ima dodar wacce take dabbatacciya a wannan duniya da kuma lahira yana faɗi a wani gurin yana cewa babu wani abu a wajen Allah na alheri wanda yake da wanzuwa ga masu imani kamar waɗanda suka zamanto suna dogaro da shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa yana son masu haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani yace ina son masu haƙuri su ne waɗanda suke haƙuri akan ibadata su ne waɗanda suke haƙuri ba su saba mun su ne waɗanda suke haƙuri akan sha'awa da ta dame su suna haƙuri suna kuma yin haƙuri akan musifar da ta same su da bala'o'i iri daban-daban Allah ya ce ina cika ladansu ba tare da lissafi ba ba waɗanda suke gajiyawa idan wani abu ya faru su ta ihu da koke-koke waɗanda ba zai musu amfani ba ba zai amfane su ba ba zai fitar da su ba daga cikin damuwar da suke ciki ka zamanto mai haƙuri Allah yana son masu haƙuri Allah yana son masu bibiyar manzan Allah ba masu bibiyar shaidan ba Allah yana son masu bibiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan dukkan ɗabi'unsa kamar yadda watakila wani yake bibiyar halayyar mutane ko a Facebook ko a wani al'amari sai ya gano laifinsu su ba haka suke ba suna bibiya ne ga manzan Allah ya manzan Allah yake aiki su aikata ya manzan Allah yace su yi su yi ya manzan Allah ya hane su su hanu ya manzan Allah ya yi haƙuri don haka suna bibiyar manzan Allah irin waɗannan mutane Allah yana son su ya faɗa cikin alƙur'ani yana cewa ka gaya musu in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya so ku ya gafarta muku zunubanku su ne waɗanda suke bibiyar annabi sallallahu alaihi wasallama suna tafiya akan tsarin manzan Allah ba sa ƙage-ƙagen bidi'o'i cikin addini saboda haka suna bibiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana son mutane masu adalci ba waɗanda suke azzalumai waɗanda ba su son adalci ba su adalci ga matansu ba su adalci ga 'ya'yansu ba su adalci ga al'umma ba su adalci ga talakawansu Allah baya son irin waɗannan mutane Allah yana son masu yin adalci akan al'umma lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yace yana son masu yin adalci manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa masu adalci a gun Allah ranar tashin alkiyama suna kan wasu mimbarori masu haske mimbarorin kuma suna damar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka tare da cewa dukkan hannayen Allah dama ne su ne waɗanda suke yin adalci cikin hukunci ko da an musu wani abu suna yin adalci ba sa faɗan abin da suka ga dama sai sun tabbatar akan mutane suna adalci cikin iyalansu suna adalci cikin waɗanda suka jibinci al'amarinsu su ne waɗanda suke hukunci a tsakanin mutane da adalci su ne masu yin adalci da gaskiya da kuma adalci Allah yana son irin waɗannan bayan Allah Allah yana son masu yawan tuba masu tsarkakuwa daga barin shirka masu tsarkakuwa daga barin zunubai Allah baya son waɗanda suke ba sa tuba in sun aikata zunubi kuma ba sa son tsarkake zukatansu Allah ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa lallai Allah yana son masu yawan tuba yana son masu yawan tsarki su ne waɗanda suke da kwaɗayi akan tsabtar jiki da kuma tsabtar zuciyarsu da tsabtar mahallinsu da tsabtar dukiyarsu da tsabtar abin da za su ci a cikin cikinsu domin wannan yana daga cikin imani ɗan adam ya tsarkake zuciyarsa daga barin shirka daga dattin zunubai daga dattin abin sha'awa daga dukkan wasu abubuwa da ba su dace ba sannan ya tsarkake ibadarsa ya tsarkake mahallinsa ya tsarkake dukiyarsa ya tsarkake abin da zai saka a cikin cikinsa Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutanen da suke kusantarsa da farillansu yana son mutanen da suke kusantarsa da nafilfili ya zo a cikin hadisul qudusi mandan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wani bawa ba zai kusanta ba zuwa gare ni da wani abu da na fi so tamkar abin da na farlanta a kansa ya zo min da shi ba zai gushe ba bawa yana kusanta ta da nafila har sai na saka soyayyarsa ciki na in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana son waɗanda suke kurama mutanen da suke da karamci da mutunci da kyauta da mutunta al'amarin mutane ba masu wulaƙanta al'amarin mutane masu cincin mutuncin mutane ko don mulki ko don abin da yake hannunsu ko don mukamai ba su iya mutunta kowa suna wulaƙantar da kowa Allah baya son irin waɗannan mutane Allah yana son masu karamci masu mutunci masu taimaka ma al'umma ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo yana cewa lallai Allah karimi ne kuma yana son masu karamci Allah mai bayaswa ne kuma yana son masu bayaswa Allah yana da karamci da mutuntawa yana son masu karamci da mutuntawa Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu tsoronsa yana son masu wadatar zuci yana son waɗanda ko sun ɓuya ba sa saba masa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai Allah yana son bawa mai tsoronsa wadatacce daga abin da Allah ya azurta shi da shi ba wanda idan ya buya shi kadai yake iya saba ma Allah ba yana nufin wadatar wadatar zuci manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace ba wadata bace yawan tarin kudi abinda ake nufi da wadata ita ce wadatar zuci ya ku musulmai Allah yana son mutum mai kunya ba maras kunya wanda yake aikata abin da ya ga dama ya zagi kowa ya baci kowa ya yi rasar kunya ya yi batsa ya yi duk abin da ya ga dama Allah baya son irin waɗannan mutane Allah yana son mai kunya mai karamci mai kabewa daga barin shiga mutuncin mutane manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace lalle Allah mabuwayi da ɗaukaka yana son bawan da yake da kunya kamamme mai kamewa bai rasar kunya bai cin mutuncin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yana son irin wannan mutumin Allah yana son wanda yake son gamuwa da shi domin wanda yake son gamuwa da shi shi yake aikata ayyuka nagartattu shi ke sallah shi ke azumi shi ke zakka shi ke hajji shi ke sadar da dukkan abubuwa shi ke neman gafara a wajen ubangiji wanda duk ya zamanto yana son gamuwa wato yana yin wannan babu shakka yana son gamuwa da Allah manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yana cewa Allah yana faɗin wanda duk yake son gamuwa da Allah to Allah ma yana son gamuwa da shi Aisha take cewa Allah ya dada ita ta ce ya Rasulallah ba ma son mutuwa sai manzon Allah ya ce ba wannan ake nufi ba wannan abin da ake nufi shine dukkan muminin da mutuwa ta halarto masa sai Allah ya masa albishir da yardarsa ya masa albishir da karamarsa babu wani abu da ya fi soyuwa a wajen wannan mutumin kamar ya gamu da Allah a wannan lokaci wanda da yake son gamuwa da Allah to Allah shi ma yana son gamuwa da shi Allah tabaraka wata'ala yana son wanda yake son wanda yake soyayya dan Allah kana son mutum dan Allah ba dan kudi ba ba dan mukami ba ba dan matsayi ba ba dan wani abu ba ya zo a cikin hadisul qudusi Allah yana faɗi cikin wannan hadisi yana cewa soyayya ta ta tabbata ga mutumin da suka yi soyayya dan ni soyayya ta ta tabbata ga mutumin da ya mika soyayyarsa danni soyayya ta ta tabbata ga mutumin da ya ziyarci wani danni soyayya ta tabbata gare shi wanda ya zamanto suna soyayya dan Allah ma waɗannan masoya suna nan akan mimbari na wani mai haske wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace muna cuɗanya su cikin annabawa da siddiƙai da shahidai a wannan ranar tashin alkiyama Allah ya ce yana son bawan da yake da sauƙi cikin al'amuransa. Manzan tsira sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Allah yana son mai saye da sauƙi ya sayarwa mutane da sauƙi. Allah yana son wadda ya saya da sauƙi ya sayarwa da mutane da sauƙi. Allah yana son wadda idan zai yi hukunci yana yin hukunci da sauƙi. Allah yana son irin waɗannan mutane. Allah ya ce, Ina son wadda ya ce, Amin. manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuka ta da sallah ku tsayar da sallah ku daidaita sahunku ɗayanku ya wuce ya ja ku cikin sallah idan ya yi kabbara ku yi kabbara idan ya karanta gairil makdubi alaihim waladdali na ku ce amin Allah zai so ku da wannan abin da za ku yi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son ɗabi'u kyawawa wasu ɗabi'u guda uku manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su yake cewa idan kuna son Allah ya soku manzon Allah ya soku to ku bada amanar da aka baku duk wanda ya bada amanar da Allah ya bashi aka bashi amana ya ya mayar da ita Allah zai so shi kai gaskiya cikin zancenka kada kai ƙarya Allah zai soka ka kyautata ba makwabcin da ya makwabce ka Allah zai soka mumini mai ƙarfi shi ne ya fi soyuwa a wajen Allah sama da muminin da yake da rauni sai dai mandan Allah ya ce kowanne yana cikin alheri kuma kowanne yana da bukatar samun alheri a wajen Ubangiji wanda ya fi soyuwa cikin mutane shi ne wanda ya fi amfanar mutane ko ya fi amfanar iyalansa manzo Allah ya faɗa yana cewa cikin mutane wanda Allah ya fi wanda Allah wanda ya fi soyuwa a gurin Allah shi ne wadda ya fi amfanar iyalansa da yawa wasu cutar iyalansu suke su cuci 'ya'yansu su cuci matansu su cuci makwabtansu ba za su gyara ba manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin bayi wadda na fi so a wadda Allah ya fi so a wajen Allah shi ne wadda ya fi amfanar iyalan gidansa ma'anar wannan abinda ake nufi da shi ya fi son iyalansa matan shi da 'ya'yan shi wajen kyautata musu ya kiyaye su daga barin shiga wuta da yawa daga cikin wasu suna kallon iyalansu suna aikata aikin shiga wuta ba za su hana su wannan ba kauna ba ce kuma ya ilmantar da su addini ya girmantar da su akan addini ya sa su suna bibiya akan lizintar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sauke haƙoƙinsa da Allah ya ɗora masa akan nasu da wajibobin da Allah ya ɗora masa na ciyar da su da sauransu da yawa wasu sun ƙi ciyar da iyalai suna cutar da iyalai zai ci abinci a waje zai bar matansa a ciki ko ya ba su kwanon masara kawai ya dawo ya zauna ya ce su nemi yadda za su baka soke wajibinka ba kuma annabi ya ce ya ishe ka girman zunubi ka tozarta wanda Allah ya wajabta ka ciyar da shi kuma kana da halin yi Allah yana so daga cikin mutane ya fi son waɗanda suke amfanar da mutane mandan ɗera sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafificin mutane mafi soyuwa a gurin Allah shine wanda yake amfanar da mutane Allah yana son wasu bayi daga cikin bayinsa ya fi son su su ne waɗanda suka kyautata ɗabi'unsu mandan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafificin bawa a gurin Allah da ya fi soyuwa shine wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u da halayya nagartattu waɗanda duk suka zauna da shi suna jin daɗi ba tare da cutar da su ba ku yi wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ku lalle Allah da manzansa suna salati ga manzan Allah ita ya ku masu imani ku yi salati tare da sallamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi tsira tare da aminci da albarka a bisa banzanka kamar yadda ka yi shi ga annabi Ibrahim da alayansa Allah ubangiji ka yi aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da albarka kamar yadda ka yi ga annabi Ibrahim domin kai abin yabo ne abin jinjina abin girmamawa ne ya Allah ka yadda da halifofinsa guda hudu ba su shirye suwa da matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyayen muminai da sauran dukkan sahabbai gaba daya da kuma dukkan muminai mazansu da matansu har zuwa ranar sakamako muna tare da su da rahamar ka ya mafi tausayi masu tausayi ya Allah ka sanya wannan taro ya zamanto taro ne abin girmamawa abin darajawa a gurin ka ya Allah ya Allah ka sanya rabuwar da zamu bayan sallah ka sa rabuwa ce wacce ba za mu saba maka ba ya Allah rabuwa ce ta girmamawa daga gare ka ya Allah ya Allah Allah kada ka bari a cikin mu ko tare da mu wani shaki tababbe ko wanda aka haramta masa samun lada kada ka bar shi a cikin mu ya Allah ya cutar da mu ya Allah ka boyar da musulunci da musulmai ya Allah ka dayan tasafun musulmai su zamanto abu daya ya Allah ka tattara kalmar su ta zamanto akan gaskiya ya Allah ka karya karfin azzalumai ya Allah ka karya karfin azzalumai ya Allah ka karya karfin azzalumai ya Allah ka rubuta aminci da zaman lafiya akan bayinka ya Allah gaba daya ya rayayye ya tsayayye ya dawwamamme ya ma'abocin daukaka da karamci babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai kai kadai ya Allah sarki ya tabbata gare ka muna neman taimakonka muna kaiwa kukan mu gare ka muna komawa gare ka da rahamar ka muke neman agajin ka ya Allah kada ka bar mu mu dogara da kanmu daidai da daidai da kiftawar idanu ya Allah ko abin da yake kasa da haka ko abin da yake sama da haka ya Allah ka kyautata halin mu da sha'anin rayuwar mu gama daya ya mai kyautata sha'anin salihai ubangiji ka kyautata rayuwar mu ya Allah ya ubangiji mu ya Allah ka kiyaye wannan kasar tamu ka buwayar da mu ya Allah a cikin ta ka dawo da ita cikin hayyacin ta ya Allah ka karfafa mu da gaskiya ka karfafe mu da yin gaskiya ya ubangijin talikai ya Allah muna roƙonka ka saukar da ni'imarka akan mu ya Allah ka karfafa mu da hasken hikimarka ya Allah ya Allah ka tabbatar da mu akan muwafaƙarka ya Allah ubangiji ka kiyaye mu da idanuwanka da kiyayewa ya Allah ya Allah ka saukar akan mu daga albarkar sama Allah ka fitar a gare mu daga albarkar ƙasa ya Allah ka yi albarka cikin ƴaƴan itacen mu da gonakan mu ya Allah ubangiji tsirran mu ka sanya musu albarka albarka dukkan arzukanmu ya Allah ka sanya musu albarka ya ma abocin girma da ɗaukaka ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta Allah muna roƙonka ka saukar da aminci a jihar Gombe a keɓance ya Allah da Najeriya gaba ɗaya ubangiji muna roƙonka ka yi gafara ga muminai maza da kuma muminai mata da musulmai maza da kuma musulmai mata rayayyu daga cikin su ko matattu domin kai Allah mai ji ne idan an kira ka mai amsawa ne in an roƙe ka ya Allah ka amsa mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum wa sawu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum Thank you.